إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله تذكروا قرب الرحيل من هذه الدار إلى دار القرار ثم إلى جنة أو نار فأعدوا لهذا اليوم عدة واحسبوا له حسابه إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها الأحبة هذه الدنيا فانية نعيش فيها آجالا محدودة وأنفاسا معدودة ثم يحل هادم اللذات فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عند ذا عن كل شيء فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فاعتبروا أيها المسلمون عشرات الجنازات من حوادث السيارات ومن موت الفجأة والسكتات ومن القتلى بالرصاصات نشيعهم يوميا إلى اللحود ومراتع اللدود نشيعهم يوميا إلى اللهود ومراتئ الدود ثم نعود ولا نبالي ونباشر الحياة ناسين ما رأينا بالأمس فماذا حل بقلوبنا وماذا أتى على أقولنا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري عباد الله لما اختلفت أعمال الناس في هذه الحياة كذلك اختلفت معادهم في يوم المعاد فهنالك أهل السعادة إلى دار النعيم وأهل الشقاوة إلى الجحيم والإياذ بالله قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم وفي مقابل دار النعيم فهنالك دار أهل الجحيم يقول الله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هكذا خلق الله الجنة وجعلها دارا للثواب لمن آمن به وأطاعه وخلق النار وجعلها دارا للعقاب لمن كفر به وعصاه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقسم الله النعيم والعذاب في الآخرة على الأبدان والأرواح فلكل منهما نصيب من النعيم لأهل الجنة ونصيب من العذاب لأهل النار فمن نعيم الجسد ما تشتهيه النفوس من طعام وشراب وسائر المتع يقول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويقول أيضا يطاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأما نعيم الأرواح فأهمها وأجلها متعة رؤية الله تعالى لأهل الجنة كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يراه المؤمنون بغير كيف وتمثيل وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الائتذال عباد الله وأما العذاب فإن الله يعذب أجساد الكفار بالتحريق وبالماء الحميم وبالطعام الكريه وبالشراب الصديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ وتعذب أرواح أهل النار بالصغار والإهانة وبهجب أبصارهم الرؤية الباري تبارك وتعالى كلا إنهم أو ربهم يومئذ لمهجوبون ثم إنهم لصال الجحيم أيها المسلمون إن نصيب الإنسان من هذه الحياة هو عمره فإن أحسن استغلاله ربحت تجارته وإن أساء استغلاله لقي الله نادما ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالحذر الحذر أيها المسلمون الحذر من هذه الحياة ومن الأشياء المغرية فيها الحذر من الركون إلى الحياة الدنيا والحذر من النسيان والحذر من نسيان يوم لقاء رب العالمين إن هذه الدنيا كثيرة التغير سريعة التنكر شديدة المكر والغدر دائمة الغدر والخديعة إما أمانيها كاذبة وآمالها باطلة إما نعمة زائلة أو بلية نازلة أو مصيبة موجعة أو موتة قاضية فاتقوا الله عباد الله وتذكروا نداء رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة وأف... لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا واجعل الجنة دارنا واكتب لنا النجاة من النار إنك أنت الوحاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو مسلمي الله سبحانه وتعالى أتكلم القرآن يناتشي إنما مثل الحياة إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار wannan aya da ke cikin sautu ghafir ita ce matashiya ta wannan khutuba babu shakka wajibi ne akan mutum musulmi ya yawaita tuna lahira da shiri don barin wannan gida na duniya wanda ba gidan zama ba ne wanda gida ne da ya fi kama da masauki na matafiyi da aka uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu zama cikin shirin barin wannan gida na duniya a ko da yaushe mu shirya ma zuwa lahira ko mu lissafa ayyukanmu don mu samu tsira dan uwa masu albarka wannan duniya kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ma bayin shi ajali ne kididdigagge a cikinta da kuma ƙwayar numfashi wanda yake an riga an tsara yadda za ka yi shi gaba kida wannan numfashi yana karewa sai mutuwa ta auko wadda ke yanke jin daɗin duniya da a ce ma idan mutum ya mutu shi kenan al'amari ya kare tura da sauki amma mutuwan nan wani mataki ne na tafiya lahira da tambaya akan dukkanin abin da ka aikata kamar da mai waka yake cewa walau anna idza mitna turikna ina ma da a ce idan mun mutu kawai shikenan an kyale mu walakin na idza mitna bu'utna yace amma mun mutu tashin mu za a yi wa nus'alu inda za an kulli shay'in kuma a gun tashin nan sai an tambaye mu akan komai to da a ce mutuwa da gaske hutu ne kamar yadda bahaushe yake faɗa to da da sauki amma ba hutu bane wani canjin yanayi ne kawai daga rayuwar duniya zuwa rayuwar barzahu daga can kuma zuwa tashin alkiyama Allah ka samu dace dan haka Allah yake yi wa mutane tankiya yana cewa kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku kar ku bari wani abu ya ruɗe ku ya raba ku da tafarkin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo a cikin suratul luqman yayin uwa musulmi mu tsaya mu dau izina daga abin da ke faruwa a rayuwar mu a kowace rana ana yin jana'izan ɗaruruwan mutane wanda suka mutu a hatsarin mota ko harbin 'yan bindiga ko rashin lafiya ko wato wata hanya daga cikin hanyoyi daban waɗanda ba wannan ba kullum mukan kai waɗannan mutane makabartu mu rufe su sai kuma mu dawo mu ci gaba da yin abin da muka saba kamar ka ce mun manta da hankalinmu ko kuma mun yi watsi da kwakwalenmu ya kai musulmi yi ƙoƙari ka yi guzurin takawa domin tashin alkiyama don baka sani ba idan ka kwanta da dare watakila ba za ka wayi gari ba idan kana takaman lafiya ne masu lafiya nawa suka mutu suka bar marasa lafiya akwai mutumin da yana yawo lafiya lau bai sani ba ashe an riga an gama tanadin likafaninsa ya bayin Allah kasancewar ayyukan mutane a nan duniya sun bambanta da haka kuma makomar mutane a lahira ta bambanta Allah subhanahu ta'ala ya tanadi gidan ni'ima ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ya kuma tanadi gidan azaba ga waɗanda suka yi kafirci ko munafirci ko munanan ayyuka don haka Allah a cikin sautu tauba yake cewa وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الله سبحانه وتعالى يا القور الجنوني ga muminai maza da mata waɗannan aljannoni akwai ƙoramu masu gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha waɗannan bayan Allah muminai Allah ka samu cikinsu za su tabbata a gidan aljanna wa masakina tayyiba kuma Allah ya musu tanadin wuraren zama masaukai masu daɗin zama fi jannati adnin a aljanna da ake ce ma jannatu adnin wa ridwanun min Allah kuma Allah ya musu tanadin yardarsa bayan Allah ya bai wa ‘yan aljanna ni'ima ya tsare su daga azaba ya tsare su daga alfazul akbar tashin hankalin alkiyama to kuma suka shiga aljanna sai Allah subhanahu ta'ala ya zo da kanshi ya tambaye su ya ce duk abin da ne muku alkawari na muku su ce kwarai ko ya Allah duk abin da ka mana alkawari kai mana ce to akwai wani abu guda ɗaya da zan ƙara muku da shi shine Allah subhanahu wataala sai ya yi hijabin da ke tsakankanin shi da yan aljanna sannan kuma Allah ya ce na yadda da ku yadda ta har abada wannan shine ni'ima mafi daɗi da yan aljanna za su samu Allah ka samu cikin su yasa Allah yake cewa wa ridwanun min Allah akbar yadda Allah ita ce abu mafi girma da za su samu zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma a ɗayan ɓangaren kuma wanda suke kishiyanta 'yan aljanna akwai 'yan wuta kafirai da munafukai da sauran mutanen banza waɗanda Allah yake cewa ya musu alkawari wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam Allah ya alkawarin wutar jahannama ga munafukai mazansu da matansu da kafirai mazansu da matansu khalidina fiha za su tabbata su ma a gidan wuta din nan hiya hasbuhum wannan shine iyakan sakamakon su wala anhumullah kuma Allah ya tsine musu albarka walahum azabun muqim kuma suna da azaba madawwamiya Allah ka tsare mu dan uwa masu albarka wannan irin wurin azaba shine gidan da Allah ya tanadi ga 'yan wuta kamar yadda ya tanadi ga 'yan aljanna gidan da zai ba su sakamakon ayyukan alkhairi da suka masa da haka wanda ya ji tsoron Allah ya da'a to sai ya samu rabo da tsira wanda ya ki jin tsoron Allah ya kafirce ko ya zama munafiki ko ya zama fasiki to Allah zai sa shi a gidan azaba kamar yadda Allah yake cewa wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq hakika Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya wani tujza kullu nafsin bima kasabat kuma dan a yi wa kowane rai sakamako gwargwadon abin da ran ya aikata wa hum la yuzlamun babu wanda Allah zai zalunce shi haka Allah ya fara cikin suratul jasiya har ila yau wannan ni'ima da azaba Allah ya raba ta zai yi ma jikunan muminai ni'ima da kuma rayukan muminai Allah zai musu ni'ima kamar yadda jikunan kafirai da rayukan kafirai Allah zai musu azaba ni'imar da Allah yake ma jikunan muminai shine ya ba su duk abin da suke so na morewar rayuwa na wuraren zama da abinci da abin sha da dukkanin abubuwan da ransu yake sha'awa na jin daɗin rayuwa kamar yadda Allah yake cewa za a dinga kewaya musu da farantai na zinariya da kofuna wanda a cikinsu ko a cikin aljannar akwai ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun duk abin da rai yake jin daɗi da duk abin da yake burge mutum idan ya gani to Allah zai bayan aljanna Allah ya ce wa antum fiha khaliduna kuma za ku tabbata a cikin wannan aljanna haka Allah ya buga misali na bambanci tsakanin yan aljanna da yan wuta da Allah yake cewa masalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljanna wacce Allah ya yi alkawari ga bayin shi masu tsoronsa fiha anharun min ma'in ghairi asin a ciki akwai koguna na ruwa ghairi asin wanda bai lalace ba alma'ul asin shine wanda ɗanɗanansa ko warinsa ko kalarsa ta canza daga ɗanɗano ko kala ko warin ruwa nagartacce shine ghairu asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu haka nan kuma da koguna masu gudana na madara na nono wanda shi ma ɗanɗanansa bai canza ba wa anharun min khamrin da koguna na giya ta aljanna lazzatan lisharibina waɗannan ababen sha ne masu daɗi da duk wanda yake so ya sha wa anharun min asalin musaffa da koguna kuma na ruwan zuma wanda yake tatacce Allah ya ce walahum fiha min kulli samarat sannan kuma za a ba su dukkan ɗan itacen da suke so dukkan dangin ɗan itace mai daɗi da suke so Allah zai ba su wa maghfiratun min rabbihim kuma Allah zai musu gafarar zunubansu kaman huwa khalidun finnari za su dawwama aljanna kamar yadda 'yan wuta za su dawwama a wuta wasu kuma'an hamima su kuma 'yan wuta a dinga shayar da su wani ruwa tafashashe faqatta'a am'a'ahum wanda zaran sun kurba sai tsitsinka jijiyoyin wayarsu jukunan yan wuta jukunan yan aljanna wannan shine ni'imar da Allah zai musu yayin da su kuma al'arwah rayukan yan aljanna ni'ima mafi girma da Allah zai yi musu shine Allah subhanahu wataala ya nuna musu hasken fuskarsa kamar da Allah yake cewa wujuhun yawma idhin yawma idhin nadira ila rabbiha nadira akwai fuskoki waɗanda za su haske ranar alkiyama suna masu kallon ubangijinsu subhanahu wataala Allah ka samu a ciki don haka 'yan aljanna idan suka ga hasken fuskar Allah subhanahu wataala sai su manta ma da dukkan wata ni'ima wadda suke ciki domin ni'imar kallon fuskar Allah tana sama da dukkanin ni'ima yayin da su kuma 'yan wuta Allah zai musu azaba ta hanyar ƙona jikinsu ta hanyar shayar da su ruwa wanda yake tafashashe da ba su abinci wanda yake mai wari da kuma ba su abin sha wanda yake na ɗiwa ne da mugunya kamar da Allah yake cewa ga 'yan wuta min wara'ihi jahannam jahannama tana nan tana jiran dan wuta wa yusqa min ma'in sadidin za a dinga shayar da shi daga korama daga kogi na ruwan ciwo mugunya da ke cikin ciwo ya tajarra'uhu za a tirsasa ma dan wuta yana kwankwadan wannan ruwa mai wari wala ya kadu yusighu da ƙyar yake iya shansa wa min wara'ihi azabun ghalid sannan kuma azaba mai tsanani tana jiransa haka Allah ya fara cikin suratu Ibrahim alaihi salam har ila yau za a azabtar da rayukan yan wuta ta hanyar wulakanta su da faɗa musu munanan maganganu da mala'iku za su dinga yi da kuma ta hanyar katange su daga ganin Allah kamar yadda Allah yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun lallai ranan nan za a katange su daga Allah Ubangijinsu thumma innahum lasalul jahim sannan kuma a shigar da su wutar jahimu bayan Allah abin da zai amfane ka a cikin duniyan nan shine rabanka na shekarunka rayuwar da Allah ya baka shine abu mai amfani gare ka wanda duk ya kyautata amfani da rayuwarsa ya bi tafarki mai kyau na imani da ayyuka na gari ya guje ma manyan sabo da ƙanana na bayyane da na ɓoye ya kyautata ma bayin Allah a cikin mu'amalarsa da su to wannan zai gamu da Allah alhalin kasuwancin shi ya yi riba wanda kuma ya munanta amfani da shekarun da Allah ya bashi ta hanyar kafirci ko munafurci ko fasikanci ko zalunta kansa ko cutar da bayin Allah ko ɓata lokacinsa akan abin da ba shi da amfani to wannan kuma zai gamu da Allah alhalin yana nadamar wannan rayuwa tashi da ya ɓata a cikin hadisi da al'imamu alhakim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wurin zama da mumini zai zauna ya tashi ba tare da ya ambaci Allah a wajen ba ko ya aikata wani abin alkhairi a wajen ranar alkiyama sai ya yi nadamar zaman shi a wannan wajen haka limamu abu dawuda ya fitar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin cewa hatta bayin Allah waɗanda za su tsira idan aka nuna musu irin asarar da suka yi ta lokacin da ba su yi aikin alkhairi a ciki ba da sai sun yi nadama cewa ina ma da sun yi amfani da wannan damar sun ƙara ayyukan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wudi alkitabu idan aka aje littafin nan na rubutu da ke rubuta ayyukan kada ka aikata fataral mujrimina mushfiqina mimma fi sai ka ga hankalin masu laifuffuka ya tashi ga baki daya sun fita hayyacinsu sakamakon abin da suke gani a cikin littafinsu wa yaquluna ya wailatana su dinga cewa sun shiga uku sun lalace ma li hadha kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wanda baya barin kankani ko babban abu sai ya kididdige shi Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su tarar da duk abin da suka aikata gashi nan an aje shi suna kallon shi wala yadlimu rabbuka ahada Allah ya ce lalle ubangijinka baya zalunta kowa daga cikin bayinsa wajibi ne yan uwa masu albarka mu yi taka tsantsan mu shiga taitayin mu game da al'amarin wannan duniya mai rudawa wacce ke cike da jujjuyawan al'amari da canzawa wacce take da saurin juya ma bayi baya wacce take da tsananin makirci take da tsananin yaudara wacce take cika mana kunnuwanmu da kwakwalenmu da burace-burace na ƙarya da wanda suke ba su da asali idan ma ni'ima ce kake cikinta to mai gushewa ce ko kuma kana cikin wani bala'i da ya bujuro maka ko wata musiba wadda ta shi hankalinka ko kuma mutuwa wacce take mai yanke dukkanin rayuwarka na haka mu ji tsoron Allah ya bayin Allah mu tuna faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ya ku bayin Allah mu'minai ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya tsaya ya lissafa abin da ya aikata don gobe kiyama wattaqullah Allah ya sake mai ta cewa ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'maluna Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa Allah ya ce wala takunu kal ladina nasullah kar ku zama kamar waɗanda suka manta da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su ba su abin da zai amfani kansu ba Allah ya ce ulaika humul fasiquna waɗannan su ne mutanen banza Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna lallai yan wuta da yan aljanna ba irin su daya ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu samun rabo mai tsoka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hashr Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون استووا